إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yawa ‘yan uwa kamar dai yadda aka saba a duk yawmul khamis bayyana salatul asar ila salatul magharibi nuqaddimu hadha at-tafsir al-mufid al-musamma bi tafsir ibn kathir al-mukanna bi ajl fida wanda dai kuka hi sani tafsirin da muke karanta shine tafsirul qur'an al-azim na babban malami wanda aka hi sani da ibn kathir wanda ake mishi alkunya da abu fida ubangiji madaukakin sarki ya ji ganci da gafara kamar da yanda an saba kullum mu tafsirin da muka hibibi ta shine tafsirul qur'ani bil qur'ani bayan shi tafsirul qur'ani bis sunna yani bil hadisi sahih war rasul sallallahu alaihi wa sallam yufassiru al aya bi nafsihi wannan shine mataki na biyu daga cikin abinda muka dogara da shi a babi na tafsiri na alqur'ani na uku tafsirul qur'an bi aqwali salaf yani as-sahaba bi tafsiri abdullah ibn abbas أو أبي بن كعب أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن زبير وما أشبه ذلك من الصحابة wannan shine gimshikin mu na tafsiri na alqur'ani bayan an ba mu sambo innan guda uku kuma muna aiki da tafsirul qur'an bil ijtihad kaman maganganun sa al-imamu malik su al-imamu shafi'i al-imamu ahmad ibn hanbal da sauran su irin su ishaq ibn rahawi da sauran su Allah madaukakin sarki ya katartar da mu yau muna cikin suratul bakara za mu tashi aya ta 265 ko cikin wannan littafi mai albarka wanda duka alittattafai wanda ubangiji madaukakin sarki ya sabko bai ta uba sabko a littafi mai albarka mai fa'ida mai girma mai daraja mai ɗaukaka kama wannan littafin da yake gaban mu wanda yanzu yanzu nan za mu shiga tafsirin shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fassara ayoyin da kuma ubangiji madaukakin sarki ya fahimtar zuciyar mu dangane da yin aiki da shi Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama don sababin tsoron Allah da karuwar imani kuma Allah sa wannan tafsirin da muke shine zai zama to mana sababin shiga aljanna a gobe kiyama sai aka ci nan malam ya sar bismillah ya kafa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم من حمده ونفخه ونفخه أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل وأعناب من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم وبنجي مدوك جنسر كيت أيود أهدوكم أن تكون له جنة من نخيل وأنابه yanzu ɗaya daga cikinku ya guru ya gura ta azirta shi cewa ya zamanto yana da wata gona min nakhilin ta dabinin nuka wa a anabil da ina babbuka jam'i ne kenan ko ta jiri min ta hadi hal anhar wanda kwaraman muka tana gudana kalkashin ta ma'ana ta ko ina ruwa ne ke tatse yake zawa yana bi ta cikin garkashi kaga wajen ban ruwa wajen shayar da ita kaga babu wahala ga tabke ke gona ana nin garka kenan jannatul ko kuma ga tabke ke dabino da yawan su sannan ga inababbuka an ta annakhiyal a wajen wasu daga cikin malaman loga na larabci shine masu da rikin an an ta annakhiyal suna ga cewa dabino ɗaya ke in an ce nakhlatun suna nufin kenan jami'i na dabino wasu kuma suka ce a shi annakhiyal kin mufarad man gane kuma nakhlatun shine jami'i wasu kuma suka ce a annakhiyal kin jami'i kuma mufarad kin shine nakhl wasu kuma suka ce a nakhlun dabino nakhlatun dabinan naka in an ce kuma nakhilun dabino kuma ya ce mene na masha Allah wallahu a'lam wannan min nahiya dillo ga kenan ko in ka ce nakhlatun ka ce dabinan naka in ka ce nakhlun bi ittifaqi ulama wa nahawu shine dabino guda mufrad ne kenan ko to wasu daga cikin malamai abinda zamu fahimta min nahiya dillo ga suna ga cewa wannan annakhil din wanda a babi na tafsiri na alqur'ani jami'i ne aka dauke shi tunda in kullu dai ta an ta ayyawadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin kaga an an ce gona ta da bino kaga da bino ɗaya kenan yanzu da bino ɗaya a ce gona sai zama ta kenan cikin da binen duka da binen na gani kaga a ce ustaz isa anan ya nuna cewa kenan da bina nakhil ba ana nan da bino ana nan mene kenan da binen na kuma aka ce wa ana wani daga cikin malaman lugha sai in ma wa'inda ababi na nahawu suke daukan cewa an nakhil wani lokacin yana zawa a cikin masdar na kalam bi ma'ana mufrad ko to saboda siyaqul jumal kin da aka ce wa ana wanda kuma bi ittifaqi ulama wa nahwu wal lugha was sarf in ka ce ana bi jam'ul inab al inab inabi kenan ko jam'in ka ce ne al anab kaga jam'in inab yana ya zaman to kaga babu na qur'an tunda yace anta kuna da hujjan nadun yace min nakhilin kaga tadabinin naka ko ne wa anabin da inababbak kaga kenan dole kama wannan na a cikin nashi na biyu ya fassara gidan ne abinda jumlar warko take ne to wannan babu ne na doga kenan yanzu ɗaya daga cikin ku ya guru ya zamanto yana da gona ta dabinin nuka da inabi kan yi rimin ta haɗe hal'anahar wanda ƙwaraman muka suna gudana ƙarƙashin ta lahu fiha min kulli samarat Allah sai wannan mutum yana da dukkan wani abu da ka sani dangin tsiyan itatuwa duk wani abu na marmari an buga misali ne da dabino da inabi saboda wajen larawa shi ya hikomi daraja ba wai amma ana nihin wai a gonar wannan kawai ba abin da yake cikin ta sai dabinin nuka sai inabi buga a'a in kullu da ta ina za ku gane da haka wa lahu fiha min kulli samarat ati min kulli samarat kuma azan itace ya biyu yanzu waye zai iya zano maka yawan itaciyoyi a duniya in ba Allah kaga a Qur'ani ba ka ba yawan itaciyoyi babu inda a Qur'ani ayoyi dubu da wani abu aka ce ga yawan itaciyoyi in kuma ka isa ga janyo mu ayi kuma a hadisi na manzon Allah babu inda aka ce itaciyoyi duka na duniya su dubu kaza ne ko miliyan kaza ne baka isa baka ka ko hadisin ƙarya baka isa baka ka kenan al'amuru mughlaq al'amarin kawai a haka yake wasan shi la ya adamuhu ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala kinan wannan khabarin ko kuma mu dauke shi ma dukan su mubtada ne a gaba za a kabarin to wannan shi kanshi mubtada ki wannan ya kul da na uku yana fassara mana cewa wannan mutumin wanda Allah yake so zai buga mana wani misali wanda a gaba zai fuskanto su da mu mu fahimci me Allah yake so ya buga mana a matsayin misali dan mu lura mu ma kalmata akan irin wancan fahimta yace wa lahu biha min kulli samarat kuma wannan mutumin yana da dukkan dangin ɗan itatuwa a cikin wannan gonar tashi wanda ya faɗi babbal wannan wa asaba hu likibar ga ga katuwal garka ga dabinin nika nan malaman loga isa suka ce wai kun san me yasa alqur'ani yake gabatar suwa dabinu akan inabi saboda aikin dabino ya yi wahala fiye da inabi ina fata man bayyana kuma duk wani ɗan itaciya da zaka kawo wanda za a yi amfani da shi to da bino shine na farko to wannan ne za ga a suratul qabita wan nakala basiqatun laha balun nabid da aka tsaje misali aka ce ubangiji madaukakin sarki zai ba ku aljanna sannan zai faranta muku rai zai sanya ku ku dawama yace daga cikin ni'imar da ubangiji zai ba ku a cikin aljanna ta wan nakala basiqatun da dabinin naka wanda suke mene dogaye to ake nuna ma cewa kenan in aikin dabino ne nana wanda dan adam zai aikata a duniya to babu aiki mai wahala kamar ne saboda shi ɗiyan shi ba kasa da jana yake a sani yake kuma wajen turo shi ka gane da ɗaukan mataki akan tattalin shi ba karamin abu bane abu ne mai wahala to da wannan ne Allah madaukakin sarki zai buga mana misali mutum ne yana da gona yana da mangoro yana da gwaiba yana da lemu yana da dabinan niga yana da inabi yana da pom yana da olive duk wani abu wanda ka sani wanda ya shafi bangaren itatuwa iyan itatuwa to wannan mutumin a cikin gonar shi akwai kuma banda wannan bayan haka kuma wa asaba hulki ba yanzu ya girma ya cin mishi ma'ana ya girma ya riske shi wa lahu zurriyatun du'afa'u kuma yana da ƴaƴa hede rauna ne ma'ana yara ne kankana ba su kai bagun da gangan jikinsu zai iya aiki na wahala na'am fa asabaha i'sarun fihi nar sai wata iska wadda take mai zafin tsiya wata wata iska ta musamman mai zafin tsiya wanda a cikin ta akwai wuta sai ta zo ta samu wannan gonar duk da girmanta duk da yawan dabinin nukanta duk da yawan inabi da duk wani abu wanda kake nema na ɗayan itatuwa ba hatara ƙat a dare guda duka ta gona Allah yana mana misali to yanzu shi kenan sai ka ce watakila to me jawabin sharfi ke shine fa asaba ha isarun fihi narun fa hatara ƙat shine jawabin sharfi tun daga farko a yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa anab tajri min tahtiha al-anhar labari ake baka asiban gargal kenan go lahu fiha min kulli samara da duk mabata da rani yau da zaka samu kabar ke wa asabahu al-kibar wa lahu zurriyatun wa afa'u fa asabaha isarun fihi narun fa tarakat mutum ne yana da gona babba duk wani abu da ka sani irin dabino dogo da tsakatsakiya da gajere da duk wani abu da ka sani na inabi dangi da kular da daɗin shi da ɗanɗano da abu ɓangaren mangwara akwai ɓangaren tuffa akwai ɓangaren oliba akwai zaitun akwai duk wani abu da ka sani na morewa lemu gwaiba duk wani abu da ka sani ruma da akwai to bari ka ji misali kuma wannan bawan Allah wanda babban gida ne yana da diya yanzu ne aka yi girma ya tun mishi ya zamanto gangan jikin shi bashi da karfin da zai iya zuwa mene yayi aikin wannan gonar wanda kuma kan kamance wannan gonar wanda ita ce yake kama wannan yaran da matan shi da wasu yan uwan shi wannan tsohon kenan a matsayin yanan ne shi a matsayin shugaba ne wanda an zara mashi ido kine zai iya yace to da haka ta zo ana nan gashi wannan girma ya tun mashi kuma Allah ya aiko wata iska cikin dare mai tsananin zafi kawai ta kona garkar duka a yi daya babu maganar amfani ballantana ma a ce wai aje a turo iyan a amfani da su shi kuma yana da yara waɗanda suke kankana wanda ba su kai babun da za su iya taimakon kansu ballantana su je su yi aikin da za su iya samuwa wani abu su kama uwarsu ballantana su kama kansu to nan ɗan wazan tambaye ku wani irin misali ne Allah buga mu ana kamar wani misali ake so mu gane wannan misali yana da alaƙa da abin da muka karanto a baya malam isa na malam isa me ka fahimta a wannan na'am gobe kiyama wannan yanda ustaz Isa gaya muku wannan shine bakin iya abinda dukkan malamai na tafsiri suka faɗa wannan shine misali shine mutum ne ka gane yake yawan aikata ayakunan a duniya kuma ayakunan kai kanka in aka baka labari za su baka tsoro sai kaga a murya ya gina masallaci a mata ne ya gina masallaci a magariya a gure duk inda ka ji a wani kam a yanzu a alhazawa babu mai yawan masallatan shi idan amma yana mana abu ne ka gane dan ya nuna mutane a duniya ya yi kwani tsoron Allah ya yi kowa kokari wajen taimaka addini wajen yawan yin aikin lada amma ba dan Allah bane asalin yake gina masallaci to yanda Allah buga mana wannan misalin ta yanda muka fahimci cewa a yanda zamu fahimta mu ba ishara wanda Isa ya ga cewa mutum ne yana da tsiya 40 wannan tsiyan 40 a cikin su wanda ya kai shekara 15 bakin kokowar su 10 11 13 sannan kuma yana da gona wanda tana da dukkan dangin ɗiyan itatuwa duk wani ɗiyan itatuwa da ka sani wanda za a iya ci a matsayin abinci da wanda za a iya saida a matsayin a ajiye kaddara ko a tara kuɗi ko a sayi wani abu wanda yake mai amfani duk akwai a cikin gonar a dare ɗaya Allah ya aiko iska mai wuta a cikin ta ya ta kona wannan amfanin shi mai taimaka musu ya mutu wanda ake taimakawa da su kuma ba za iya ba taimakawa kansu to wajen Allah irin wannan asarar wani nake so ku gano mani da Allah da me za ku kwatanta babu sannan wai me kake jin tsoro yanzu kun wannan yaran na shi kankana kun gani wani hali za su shiga to Allah yana so ya nuna maka cewa ina wannan tsoron da Allah ya baka da ƴaƴan wayannan wanda kenan shi ya mutu kuma su ba za iya zuwa su nemo Allah yana so ya nuna maka wai a kashi ɗari wannan tunani za a musu su wannan yaran mai ma'ana rayuwar ya za ta shiga za ta shiga cikin wahala ko to haka duk wanda yake riya wanda yake gori bayan ka ba mutum abu ka gora mai ko kuma ka yi wani abu a idan mutane na kokari mutane suna taiban ka kai kuma a dan a ce kana da kokarin daman kai ba dan Allah to gobe kiyama Allah yana bayyana maka cewa ran lahira yanda kai kai yaudari mutane dan baka isa baka yaudari Allah je naka ranan naka ya ayyuha allazina amanu la taqulu Allah war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun ibn kasir yace kal kai tunanin da Allah ce kal ga yaudari Allah to kuma in kai yaudari kin kawai yaudari a'a kashe ne ake ma akan wani laifi ne wanda in ka yi shi ba to a gobe kiyama ko ka yi nadama ba ta amana amma ba wai dan Allah yana jin tsoron kai da rage ba in kullu ai na haif kaman kai ka ce Allah ya ce kalka miki kaza ne kuma ka iya mishi ba kun gani shi ubangiji daga yaudare da kalka yaudare shi duk kai tasha fa man nakasa fa inna ma yanqudu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah aw taqra'al alayhi Allah fa sayu'tihi ajran azima aw taqra'al fa sanu'tihi ajran azima duk wanda ya tawi duk wanda ya rage yayi manahuci ya rage maimakon ana so a tuka he ka rage ana so a bada sadaka dan Allah kai kuma he kai dan ayyabe ka dan mutane su gani Allah ya ce to bari mu hodi miki fa inna ma yanqudu ala nafsi ya san in ma alƙawarin ya warware to akan kanshi ne in ma aikin ladan da aka ce ayi kaza ya rage to ya san akan shi ne wanda ku yi tuk Allah ce da irin alƙawarin da Allah ya ce ayi kai kuma ne kai yanda Allah ya ce ayi Allah ce da sannu za mu ba shi ladan mai girma a gobe kiyama mu sa shi aljanna to dan haka malam yana so nuna mana cewa ubangiji madaukakin sarki yana tsorata ka dangane da duk abin da za ka yi a duniya inda ya shafi bangaren ibada qaliluhu wa kathiruhu an tuqaddimahu أو أن تفعله أو أن تهديه لله عز وجل لا لغيره duk wani abin da ya shafi bangaren ibada ka gabatar sa abu ko ka bada ko kuma ka neka dan Allah madaukakin sarki ba dan wani shi in kuma kai haka to yanda wannan mutumin wanda ya girma yana da tabjekiyar gona babu abin da babu a cikin ta na kayan marmari kuma kawai ka tsam sai Allah madaukakin sarki ya aiko mishi bala'i wannan gonar tashi a dare guda ta kone sannan ɗiyan su kuma yara kankana ne shi ba zai iya zuwa ya yi aiki ba kuma ƴaƴan shi ba za su iya taimaka mashi ba kaga yanzu in kuma ce ba inda a ce yaran manya ne abu guda uku ake so su samu abincin uban su samu abincin uwar sannan su samu abincin da za su kama kansu to kuma inda ake zuwa a samu abincin kuma Allah ya aiko hallo wata iska mai wuta ta gona dan Allah in kun lura nawa babu ne haka ko babu ruwan zero ne haka uban a kwance ɗiyan a kwance uwan a kwance kuma dole sai an da an da rana ya an da dare ya an kuma kullum kullum har Allah karbi ran saboda Allah akwai asarar da ta gayya haka to duk wanda yake ba da dukiya ba dan Allah ko kuma ya bada daga baya yayi goyi to a gobe kiyama Allah ce zan wala tsanta ka kuma a ranar da ba wanda ya sai goyi goyen bayan ka ko kuma ba wanda ya sai sai ka wannan wajjika ba tun daga baya ba Allah ne yake mun kashe cewa wallahi ko da wasa kalka ya raka ba da dukiya ka gora mu ko da wasa karka yarda ka yi wani abu wanda ya shahi addini mutane suna ga danni ne kai sai kuma ba danni ba ne to yan uwa dai kenan a nan za mu gane in ka dauki ba fa sai da aka yi yanzu ayoyi takwas duka suna magana akan ne in za ka bada ka bada dan Allah in kuma baka bada ba dan Allah gobe kiyama za ka yi nadama aya ɗaya ce bari ba ta yi wa'inda suka bada dan Allah duka tsoron ake so janibin takwi bikin ake so a rinjaye akan janibin targibin kaga bangaren duk wanda ya bada za sashi aljanna kawai bayani da ya ga haka kyani ka lura yanzu kuma mu shaki ba da tsoro ayoyi uku yanzu aka ba mu tsoro yanzu kuma ga ta hudu tana zama ita ma ba abin da ta kuma sahihi ne ba da tsoro to dan haka yan uwa za ku gane cewa Allah a duk lokacin da ya ma barazana a Qur'ani to kar ka dauka barazana ce irin ta dan adam cewa kawai tsoro ne yake bani ba aikata ba wallahi duk abin da kaga Allah ya faɗi wala babu wata cikin shi tabbas zai aika to da haka yan uwa kenan mu gane cewa irin wannan asara kamar yadda ustaz Isa ya faɗa shine mutumin da yake abubuwa na ibada azumi kawai dan ace yana azumi karatun alqur'ani dan ace yayi kowa iya kiyamul layli dan ace kullun kwana yake yana sallah yawan sadaka dan ace shi mutum ne mai taimako to Allah ce duk wani abubuwan da akai Allah ce bai wani an ba da ba Allah ka dardar da Allah ce kazalika kaman irin wannan misalin da aka yi a baya yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah madaukakin sarki ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun ko cewa ku kwai tunani ku gane cewa duk abin da za ku yi dan Allah kar ku yi aiki da dan mutane su yabe ku qala al-bukhari al-imam al-bukhari ta inda tafsir hadhihi al-aya wajen fassara wannan ayar dan ya kara hudo mana ne da ma'anoni da yawa yace haddathana ibrahim ibn musa haddathana hisham huwa ibn yusuf an ibn jurayj سمعت عبد الله ابن أبي مليكة المجرم عائشة رضي الله عنها يحدث عن ابن عباس يانا بعد الأباري ياجد عبد الله بن عباس وسمعت أخاه أبا بكر ابن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير سنني ما ناجي كل ربا الإمام البخاري يجب أقول أباري سوى shi wannan Ibrahim shi yake mace sannan ni ma naji daga dan uwan Ababakar dan abi mulaika ba ma shi ba abdullahi ibn mulaika shi dan uwan shi mun gane abdullahi ibn abi mulaika yana da wani dan uwa wanda shi ma malami ne daga cikin tabi'ai Abdullahi ibn Abi Mulaika yana karɓar riwaya mun gani shi ma wannan dan uwan nashi yana karɓar riwaya kaga an san malamai nawa kenan guda biyu shi wannan Abdullahi ibn Mulaika ne shine ya samo mana labari daga Aisha radiyallahu anha tace duk wanda ya ba ku labarin abubuwa guda uku to ya tabka Allah ƙaryar da abu ba kyamar da bai iya warware na farko Aisha tace duk wanda ya ce muku annabi ya san gaibu to ya tabka Allah ƙarya babu inda Allah ya ce wani ya san gaibu in ba shi ba kuma babu inda annabi ya ce ya san gaibu yanzu ina masu cewa annabi ya san gaibu su shirya a gobe kiyama akwai da su da Allah mu ba ta shahi ba tsakanin sai saboda ba yau ba ake gaya mata cewa hadisai sahihai hadisar ne da fari ya tabbatar da wannan hadisi Abdullahi ibn Umar ya tabbatar da wannan hadisin Abu Huraira Abdullahi dan Mas'ud Aisha radhiyallahu anha duk sun tabbatar da cewa babu wanda ya san gaibu yau sai Allah subhanahu wa ta'ala nabi tace duk wanda ya ba ku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijin shi to ya tafkawa Allah irin ƙaryar da babu yadda za a iya warware dan Allah a maulidi sana ta annabi ya ga Allah ko bisa to ka saura da kaji Aisha ta ce ni ce farkon wanda na fara tambayar manzon Allah lokacin da ya zo daga Mi'raj na ce mata hal ra'aita rabbaka fa qala anna arau ajaban nun manzon Allah sanne da zawa amadan ka gana da ubangijinka ana gana kawai da ta ga shi kenan ya ba ta dama kaga ubangijinka sai ta ina na samu damar ganin shi haske kai kuma kan kuma sai nassun qur'ani ya nuna mu dama ba a ganin Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful kabir go aya ɗin kenan aya ta biyu annabi Musa ta rabbi arini anzuri lay qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali جعله دكا وخر موسى صائقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين kaga nassin alqur'ani guda biyu ubangiji madaukakin sarki nuna mu cewa in dai a duniya ne babu wata halitta da za ta gan shi annabawa ne mala'iku ne mutane ne kuma da halitta sai Allah dora doka in dai a duniya ne babu wanda zai ga Allah kowa yake saboda ji ba a tsarin halittar da aka mama da ne ake gani da ido ko to tsarin halittar Allah da ya ta duniya to ƙarihin ido zai iya kallon Allah yauce ne za a ƙara ma ƙarihin gani sai a gobe kyama in an sa ka aljanna Allah zai baka dama ka gani shi kuma ganin wannan kuma na musamman shine gani ne na ni'ima saboda al-Imam al-Bukhari da ya rawaito hadisi cikin sahih yace bayan Allah ya sa yan aljanna aljanna ranar juma'a wata rana duk da wata ruwa bata faɗi ba rana ya Allah ya ce ya ku yan aljanna me kuke so in muku ya ce ya ubangiji me za mu bukata a wajen kai da ka gafarta mana ka ji kanmu kuma ka sa mu aljanna wani abu ne wani ya Allah ta ku dai ku tambaya Allah ya sake maimaita irin abin da suka faɗi na farko sai ce ku dai ku tambaya da Allah ya maimaita sai ce kuna so ku gani sai ce i sai ubangiji madaukakin sarki ya yi rido na kwadar kana je an aljanna sai ga Allah al-Imam al-Bukhari ya ce ba a taɓa ba su wani abu wanda ya daɗi kamar ganin Allah madaukakin sarki a aljanna a duk wanda neman da ake zano a aljanna wani hurun maka sura san daliliyar wani wildan wani mukalladun wani wala hal kaidan ne ma yashi da wani anna wannan wane ne bai kai ba ganin Allah so da kaga ga Allah so da duk wanda ya ji dadi na aljanna bai kai bai kai amore kuma hadisi ya inganta cewa a kullum dare juma'a bayan sallar la'asar za a rika zuwa ganin Allah kaida sai duk wanda ya shiga aljanna har talakawa ma'ana masu aljanna ta daya da yan ta bakwai duka za a haɗu gurbin ne za a yi a tsere juma'a za mu je ganin Allah ina za ka bila ganin Allah jira nan hoto daga gida in na hoto malam mu tare ina za ka ganin Allah jira mu muka je muka taru an taru jingim eh hudu wasu gana jihar su mazi da iya Allah ma ka ji wata nutsuwa ta zama dama aljanna ba a zagi ko an ce ga baka yi zuciyar ka sai an kulle ta daga duk abin da Allah ya so ko ka tsarka baka iya ka ji wata hikima zuban da Allah zai wani yanzu in ka ga dama za ka na ga dama in ya luka zagi ko ba ka bari to in aka saka aljanna ko ka so ka yi zagi baka iya lafiha gaulun walahum anha yunzafuna ba za ka ji hayaniya ba in an ce gaulun ba ma zagi ba ina magana wanda za ka kai ji abin da ina lega an san zuwa ke da suke iyo aljanna bai da za ka ji iyo ko kuma wani mutum da yawa ka muka ga ne ga aljanna duk babu wannan shafi ana kawai a duniya ne mutane ko sun sha wata kwayar ko kuma an yi ga tsari kawai ya samu wata yan canjin shi kawai wani dan ihun shi kaga aljanna ba yanda za a kai irin wannan shirman kaza da haka yan uwa kawai Allah zai samu aljanna na uku tace duk wanda yake cewa annabi yana koyewa wani abu daga cikin wahayin da ake musu tace ya tabka Allah irin ƙaryar da gobe kiyama bai yi warware sai ta kawo wa ma huwa ala al-ghaibi بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم عبد الله ابن مليكة يجد أن أبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب وما تنكتب يوما وتلنا يتي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي وصحبا من زن الله صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت ku a ganin ku wannan ayar akan me ta sabga wani irin fikihu ake iya fahimta a cikin me ake so mu gane mu halittoci me Allah yake so ya bayyana mana ya suka ce wata aya yace aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin hal zuwa karshe qalu ya suka ce Allahu a'lam fa ghabiba um ya suka ce wannan ayar kawai Allah ya san me yake ni yau matanka da tsatar yake ni kuka ce Allah ya san me yake ni suwaye san kowa eh suwaye san kowa mu ko kawai da ya san mu dan makaranta ne ba dan mu fahimce ta ba ha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ya kai manzon Allah Allah madaukakin sarki ta ban sabaka sama gaba wannan alqur'anin dan kai ka wahala ko ka wahala ta da mutane ka dora musu abin da ba sa iya ba daidai dan kawo mutane galgadi ne ga wanda yake tsoron Allah ashe qur'ani yana da manufa ko ba shi da manufa fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id fazakir inna fa'adin zikira kaga an tafi kai wa'azi to in ka wani in ba a gane to ina wani wa'azi Umar dan kaɗa ya bata rai yace kuna nihin cewa kawai ayoyin an san kon ba wai dan mu fahimta abinda Allah yake nihi ba sai suka yi shiru ta gyare fa kana yace qulu abinda za ku ce na alam aula na alam ko mun sani ko ba mu sani ba to nan me yake nihi a ruga na larabci qulu na alam aula na alam a ruga na larabci kun san magana ku dai ku ce mun sani ko ba mu sani ba na na a duga na larabci wai kamar me umar dan kada bai gani eh kamar sun taɓa yin fasar
ba da bai gani na in ba ka lura ba qulu ay amrin qulu man al qa'id man al amir umar ibn al kadab man al ma'murun as-sahabatu ku ce mun sani ko ba mu sani ba tabbata ya addini da ka san abu ko ka tsaya a ƙasa ko na sani masha Allah to nan wai abin da nake so wai kuma shi a Hausa kaman fahimtar hadisi me yake ni da wani mutum wannan kalma ko ba ku gane ba ai a Hausa mun gane mun sani ko ce mun sani ko ba mu sani ba to akwai manufar da take ni kaman kashe ne musu mana arkami ka fahimtu alam eh kaga he hushi ya ce masu kuna nihin kawai ayat da aka sauko ba a zama ne take ni na ya ce masu to ku ce mun sani ko ba mu sani ba me yake ni kamar babu hanyar da ta take eh babu hanyar da ta take ba ka da yake ni na'am na kamar eh, sun sani kamar kamata su ce na'am ba su ne ba su fahimci Na'am.
ma'anar ayar ba na kun gane abin da shi kita ke Yana ni so Umar su nuna musu- su nuna mushi na ba mu gane ba ne abin da ya ƙara ni kenan sai Allah ya ƙara ya ƙara sanar da ku kenan ko to ai kuskuren su su ta suka kawai ba mu sani shi kuma ya ce ku ce mun sani ko kuma ba mu sani ba abin da yake ni ai dolan ku ku sani shine kulu na alam aula na alam ai dole ku ku sani a ka'ida an baka san ba abu me ya kamata ka wuta zai to me yasa ayal aka san ko ta kowa ya harrace ta kuma bai san ba me take ne saboda Allah an yi adalci to Umar dan kada bai suka bashi kariya ya hasara ba mu sani ba kuna ne to da aka san ko ta harrace ku ko ci gaba da lamarin mu ku fahimci ba ma abin da take dauke da shi na sako na wayi ya Umar dan kada bai ce musu fa qala ibn abbas fi nafsi min hashay ya abdullahi dan abbas yace ni dai a raina na dan sa wani abu dangane da fahimtar ya amirul mu'minin mun lura sabai duka suka yi shiru yanzu ma da ali wai zai magana abdullahi dan abbas ya ce to ni dai bana iya bacci a na san duk abin da take ni dari bisa dari amma a zuciya ta ni dai na sa wani abu fa qala umar ya umar ya ce ya bin akhi ya kai dan dan uwana ul ka faɗi wala ta haƙir wala tu haƙir nafsaka kada ka kaskanta kanka kada ka walakanta kanka ma'ana faɗin duk abin da ka fahimta kada ka ji kunya ka kasa dage ka faɗi ni zan maka bayani abdullahi dan abbas ya faɗa mu lura da wani abu guda a lokacin da manzon Allah ya mutu abdullahi dan abbas ya rubuta malaman sira duka maganganun da suka kama maganganu guda uku ne wasu suka ce annabi ya mutu abdullahi dan abbas yana da shekara tara cikin dago wasu suka ce annabi ya mutu abdullahi dan abbas ya shiga shekara ta sha ɗaya wasu suka ce ya shiga ta sha biyu ba wanda ya ce ya bada kenan mu gane cewa kenan lokacin da annabi ya mutu abdullahi dan abbas yaro ne yana jin tsoron ma in an yi tambaya shi ce ya sani saboda inda ake tambaya wani lokacin har da uban shi mu gan abun inda za a tambaya har da uban shi har da yan uban shi akwai kanan uban shi akwai yayin uban shi dole abin yake sa ya ji kuma ya duk da ya san abu ya jayi ya sa ya kul wala tu hakira na fasaka yace ya bana akhi ya kai dan dan uwana wadi duk abin da kake ji a zuciyarka karka walakanta su da kanka فقال ابن عباس رضي الله عنهما يا عبد الله دان عباس الله مدaukakin sarki yarda da shi yace guri ba ta masala da bi amali an buga wani misali ne da aiki kala umar ya umar yace ayyu amali to da wani aikin ne kenan aka buga misali kala ibn abbas ya abdullah dan abbas yace li rajulin gani ya amalu bi ba'atillahi wani mutum ne wanda yake mawadaci Allah ya hore miki duk wani abu da ka sani wanda dai ake bukata a rayuwa yana da kuma yake aikata aiki cikin biyayyar Allah summa ba'a sallahu lahu shaytan sannan Allah madaukakin sarki ya aika mashi shaytan fa amila bil ma'ati a karshe ya fasa aikin biyayyar Allah ya goma aikata aikin sako hatta agaraka a amalu hal duka dalilin wani aikin sabon duka ya dirmi ayakunan shi ma'ana ya fata ayakunan shi ya zama to me ya mamaye a cikin tagarrar shi sabon Allah wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi to a wannan ma'anar ta biyu wanda wannan hadisin ya bayyana mana malam Ali me za mu fahimto dangane da wannan fatawar da Abdullahi dan Abbas ya bada a karkashin ayyawadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anadin tajri min tahtiha al-anhar me za mu fahimta a wannan fahimtar ta biyu ba bayan waccan fahimtar ta farko da mu mutum ne mawadaci yana aikata aikin Allah duk abin da Allah ya ce ayi ana yi daga bayan shi dan ya zo sai ya same shi sai yake nuna miki cewa ita dukiya da kake gani mutum kokarin shi ne ke sa ya samu bai nuna miki ba cewa ba Allah ne yake ba shi sannan kawai ka koma zina da shan giya da yawan shakatawa da kawai yin abin da kaga dama aljanna ta mai rabo a ƙarshe wannan mai kuɗin wannan tunanin ya shige shi eh watsi da wannan ayakunan da yake mun lura na aikin lada ya koma ne ya koma sabon Allah yana haka kuma har aikin nashi na lada ya lada mun gane wannan kamar me yake nihi nan mu gane wannan wanda ku gane ba tafsirin na Abdullahi dan Abbas yana so ya nuna maka a can baya yadda ka kwata mata cewa mutum ne zai yi sadaka ya yi riya ko kuma mutum ne zai bada daga baya ya yi goyi ai mun gane wannan ko to yanda wannan bawan Allah ya yi asarar gonar shi wanda babu abin da babu na iyan itatuwa to haka duk mutumin da da yana biyayyar Allah daga baya ya yi watsi da biyayyar Allah ya kuma ne kan saban Allah to a gobe kiyama kalle tunanin cewa ya tara lada ina ba da mun fahimta yanzu kenan mun samu fiqihu nan a wannan ayat mun samu fiqihu bi kenan a nan mu kuma abin da zamu gane cewa duk wanda ya san abin da ya ba kari a rayuwar shi aikin lada to ya ƙara akan nada kuma duk wani saban Allah da ka san kana kuma kankanta shi kai kokarin turewa zuciyarka daga yin shi ko kuma kai kokarin hana kanka daga aikata wannan saban wannan shine kawai abin da zamu fahimta Allah ka zartar da mu dan mu samu ayoyi diya a ƙara malamai sun yi bayani diya wa hatta Hassanul Basri yayi magana a wannan babu nan mu je mu ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض نعم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد Ubangiji maɗaukakin sarki ce, Ya ayyuhal lazina amanu ya waɗanda suka yi imani, an fi komin bayi ba ma kasabtum ku siya su daga daddaɗan abin da kuka tsororota, in an ce kasabtum a babi na tafsiri ai ma amiltu shine abinda kuka je kuka aikata aikin garga ne aikin gona ne wani aiki ne daban wanda ka sha wahala to in ka zo zaka hudda zakka ko kuma a zaka bada sadaka to tsawwa kawai zaka bada sadaka ne dan kayan ne kamar in kun lura galibin mu amarya in kun kasa kashi 100 daga manoma galibi wanda a cikin noman amfanin su yake shiga cikin zakka in kun lura za ku ga duka ba su wuce ba kashi 20 a kai saboda ya an samu ausiki biyalwa arziki biyar a lissafin yan malikiya kiya ɗari uku a lissafin yan mazhabin shafi'iya kiya ɗari biyu da sattai malam da Allah ka auna mana wannan ka gani in akwai wanda ya isa ba kuma ba a yarda ba hudda zakka ka ɗauka min a jinasin illa min jinsin wani in za ka ba da zakka da hatsi to ba ta kuɗa ta da dawa ya zaman to hatsi ka yi tiya ɗari uku dawa tiya ɗari uku waje tiya ɗari uku gujiya tiya ɗari uku kaddara sai an haɗa duka ne za su yi ɗari uku to duka a cikin su kowanne babu zakka to kaga da wannan ne in kun lura da abin da na faɗa cewa duka noman mu da muke na murya wanda suka tantanta su hudda zakka a shari'a nassi na alqur'ani da sunna da manzon Allah akan shi dari manoman mu na murya sai an yi sa za a samu ashirin duk wata yarda dai ne nake ba lalle bane su kai ga haka to kaga kenan shi kenan ya kai noma ya ga samu tiya ɗari biyu da ashirin ko da talatin ko da arba'in kaga wata kai ba zakka ne saboda ka'ida ko zakka ya rage wa babu zakka malamai suka ce ko murji ya rage wa babu zakka sai an samu daga nan abin da ya samu yanzu dan Allah a babe na adalci kaga mun gane cewa haƙƙul mali ne babu shi akan kago to a babe na adalci yanzu ka zo kai noma ubangiji madaukakin sarki hore ma ta iya yiwa waken ka duka siya biyar ne kasa a wannan waken ka samu siya ɗari biyu da wani abu ta iya yiwa hatsin ka siya goma ne kasa ka samu ɗari biyu da wani abu ta iya yiwa gujiyar ka siya ishirin ne kasa ka samu bahu goma ko bahu goma sha wani abu to kaga ubangiji madaukakin sarki ayya hore ma yanzu za ka kasa ɗauka ko zakka ko tiya tiya ka raba yan uwanka ko abokan arziki an ba kai bai kaga babu zuni ko wai dan Allah in kai haka wai kai adalci kuma ka kyautata ko baka kyautata ba to yin haka a dalilin kyautata to Allah zai kare maka wani amfanin da ka samu kuma ya sanya miki albarka ta haka kenan yan uwa nan abinda Allah yake cewa duk wanda yazo zai hudda zakka to in zai ba da zakka ya ba da mafi kyau daga cikin abin da ya noma ko abin da ya kafa da ma'anan bangaren gargani saboda shi ubangiji madaukakin sarki kusan da cewa zai karɓar abu ya tsarkake ke inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukakin sarki tayyibun kuma baya karɓar duk wani abu wanda ya shafi bangaren ibada ya tsarkake duk abin da aka takuda miki da mummuna ko aka takuda da riya ko jiji da kai ko da wata manufa Allah ya mai bi maka ina Allah yana faɗakar da mu ma ruhaya a lokacin da zamu hudda zakka to kan mu ware tsohon hatsi mu bada zakka ko kuma a bayan ka sissuke hatsinka sai ka fahimta hatsin wannan ya yi kyau da wanta wajen kamar example kana da hatsi bangare biyu yamma da gabas to gabas kin ta yi kwari kana wajen bangaren yamma ba ta da kwari amma duk da dai in an fara to ya iya kaiwa zakka sai ka sai bari mu da zakka da na bangaren yamma kai san dai gobe kaiwa to ka san da cewa Allah ya ce in kai haka ba ya karɓa in ka bada ma ka bada banza bai bada banza ai alahira ana bin ka bakin zakka ya kamata mutane mu gane da cewa duk abin da za ka ba wa Allah in dai ba tsarkakeke bane wanda kai ma ka hinka ba da kana so to Allah madaukakin sarki da su don ne Allah ta lanta nalu dirra hatta sun ji ko min ma to hibbuna ba za ku samu cikakken ladan shiga aljanna ba ko kuma ita aljannan kanta ma to he kun ce kuma abin da ku ma kuke so fitin ka hinku ba ya kamata mutane mu gane cewa kana da jika biyu a jihun da zaka yi sadaka da jika ɗaya da tsohuwa da ɗaya sabuwa to a wannan nan tsinke nan za ka bada kyauta ko za ka bada sabuwar za ka bada me yasa ka bada tsohuwar saboda ka yi sa to Allah ya tafi ba za ka samu lada ba ko yanda kake tsammani ta iya yiwa ba ka kadan kuma ta iya yiwa a hana gama wa mimma akhrajna lakum min al-ardh daga irin abin da muka fitar muku daga ƙasa wannan malaman fiqh suka ce da gangam ne Allah ya ce daga abin da muka fitar muku daga ƙasa dan kar ka dauka cewa shibgarka da tonanka da nomanka da kalanka da sassabanka wai shine yake janyo amfani a'a dukka ka iya shibgalka da iya kula da shibgalka ka isa ka fito shibgal daga cikin ƙasa in baka isa ba to da wannan ne Allah ya tsare maka gaba wani zai zo ya ce mutane amma ba su san ba yadda muka sha aikin gona shikenan an ji ba su sani mutane ba su san ba irin kuɗin da na kashe a gona ta ta gabas ko gona ta ta kudu ko ta arewa ko ta yamma ba su sani ba eh to da wannan ne wai in ba mu ba mutane kyauta ko suke zazzagin mu suna zargin mu in in gutsari banza ne kaza da yi mana ma'ana in sun isa su masu zasu yi noman mana to abin da ake so ka gane cewa mun yarda ka yi wahala kuma lalle mun yarda ka yi kokari amma ka san da cewa ka hudo ko da shi ka ɗaya a gonar baka hudo ba wa hudo maka to wannan wanda ya hudo maka me zai hana ka bada godiya ki dan Allah ka raba a bayan Allah kai baka san mutane irin ka dubu ne suke kuma Allah baka diya su yaki ba akwai wanda zai shimka ma duka gonar ma ta yi ina ba dan ban bayyana kun manta shekarar da aka yi amfani kuma da bai da ya hana a tara ga amfanin gashi ko je ga gatir a bana ya dan bare ma ka ya da bai kai ba ka tire ba mun samu labari har akwai wanda yaje ya sa gonar shi wuta mun samu labari akwai wanda gonar shi tabke ke ya ya bada ta kyauta ki wai zai je dauka ka je wajen daukan ganima ka zo da bala'i maukaci ne kai to da haka yan uwa ya kamata duk mu gane a tsarin Allah duk abin da za ka yi kai dan Allah kuma in za ka yi abin ka yi kyautawa Allah madaukakin sarki ya kadardar da mu wa mimma akhrajna lakum min al-ard daga irin abin da muka fita su muku daga ƙasa to nan malamai sun tattauna akan wannan ayar cewa wai tun da Qur'ani ta mimma akhrajna lakum min al-ard ya nuna cewa duk abin da ya fito daga cikin ƙasa kenan akwai zakka kamar yadda galibin malamai daga cikin mazhabin Ahnaf shine mazhabin Abu Hanifa sun sun da ya bisa kan duk abin da yake hutuwa daga cikin ƙasa ana huda miki zakka banda abubuwa ɗan kaɗan wanda shi kuma al-Imam Malik da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Shafi sun da ya bisa kan dukkan dangin kayan marmari to ba huda musu zakka misali kamar me kamar su mangoro kayan marmari wanda ba dauke shi ba a matsayin abu ne ana ba da mamata irin su tuffa irin su banan irin su lemu irin su gwaiba irin su kankana ba ma shi ba zalika a fahimtar al-imamu malik da al-imamu ahmad ibn hanbal al-imamu shafi'i sun ce ba a huda masa zakai abinda daman da ake yi dalilin yayi maganin yunwa ne dan ya taimaka mutane akan bautar Allah wannan duka kana shan sirri na na shi ma bai wannan wani fikihu ne daban kuma kenan kuma mu babu ne muke na tafsiri ma'ana an maida shi kauda go shi ana hudda muke zakka ana nihin wai a yanda yake kenan a yanda yake wannan wani fikihu ne daban ai a lokacin da kake magana wani ai gujiya ma da batta sai abin da yasa aka sa ta saboda man da ake hudda daga cikin Allah mada wannan wani fikihu ne daban na so ne mu shiga fikihu ina so mu tsaya a babi na tafsiri yace abin da yasa na ce kar ku yarda ku ba da sadaka da abin da kuma bukwa so ko kuma a kuma abin kuna kyamashi yace to wala tayammamu al-kabisa minhu tunfiqun kada ku nihi in an ce at-tayammum al-arabiyyin al-qasad daunan ne tayammum ake ce mata mene at-tayammum ai fulanun qasada ila al-ard as-sa'id ai wani ya nihi guri mai kasa mai kyau dan yayi tayammum akan batun alwala saboda matsalar rashin ruwa ko kuma saboda matsalar karancin ruwa ta yanda in aka ce za a tanye ruwa to kuma wata ran kuma a iya mutuwa ko da da ruwa a wajenka a musulunci in kai bulaguro kai bulaguro kana da ruwa ɗan kaɗan sai dai inda za ka je nesa ne kuma baka da tabbas in ka samu ruwa a hanya to ya halatta sai ka katange ruwanka dalilin sha kuma duk inda sallah ta kama ka sai ka yi taimama amma ka san da cewa shafin duk inda ka tsaya za ka yi sallah sai ka sake sabuwar taimama Allah madaukakin sarki ka zartar da mu wala tayammamu da khabisa minhu kun fi kun kadda kunihi mummuna daga cikin abin da muka hore muku hatsi dawa ne gujiyati wake ne da abin da ya kama da haka tun fi ko ku sai da shi ne za ku ciye su zakkar ko kuma za ku ba da sadaka dan Allah kalli ku yarda ku yi yunkurin yin haka Allah madaukakin sarki yana kara ma kashe yace walastum bi akhizihi illa an tughmidu fi ko ku kan kuma wa ba ku zama dogon masu karɓar wannan ne in an ba ku sai dai in kun rumtse ido take shi bari in dan buga maka misali mutum ne ya zo kamar canjin jika goma ya ba ka sabuwar jika goma ko kana ya bakara kai kuma da ka zo ka bashi yan ɗari ɗari masu liƙi da iskwar wata tsakiyar asille wata ta nayi wata lambobin sun fara gogewa ka bashi yan ɗari ɗari salma da yan hamsin hamsin da yan arba'in arba'in ko wajen karɓar ya kuke gani wa in zai karɓi wannan canjin jika goma ma sabuwa kul ko kara ba tara kai kuma ka haɗa shi da yan ɗari ɗari tsirarru da yan jika goma goma can an liƙe da iskwar can ta tsage inda dibamin lambobin sun shiga eh yawa to a eh kware kwa wannan mata suka dai to amma dai da sauya ta za a yi dan Allah ka bashi shika goma lahiyayya shi kuma ya zo ki bai haɗa ma shika goma tsankanin yan arba'in arba'in da yan hamsin hamsin da yan ɗari da yan shiga shiga wanda kuma wajen karɓar kawai kai dai kana jin yaunin ki ne ka ce wannan canjin ba na so na fasa za ka karɓa amma to shine Allah ya ce wannan kuɗin da kuke wariya na zakka da kuke bada ko kuma amfanin da kuke ɗauka ku bada a matsayin zakka ko ku kanku da za a ce wani ne zai ba ku kawai a kuna jin yawanin da za ku karba amma ba wai a san ku bane za ku karba yanzu in tambaye ka dan Allah mutum ne zai baka sadaka alhaji hijja sai baka hatsin da aka ajiye shi a cikin rumbu ya shekara goma amma fa bana kuma ya yi noma hado ya noma hatsi dan Allah ne zai hana wai baka na bana da ya zo ya ce kai tinje ni dama ina so zan ka maka da Allah wata tiya bakwai kyauta kai me kake tsammanin zai ka maka hatsin bana sai ka maka hatsin rumbun shi wanda ba yau ba ya lalace da shekara goma eh da aka zo tinje kawai aka je wajen nika kawai aga dissa ce ba ma hatsi bane ya koma dissa tsakani da Allah wai lokacin da zai ba ka ma in ka fahimta haka saboda Allah a daɗin ranka ka karba ka karba daga ba za ka karba ba to shine Allah yake buga mana misali yace walastum bi akhizihi abinda kuke bada hukuna jiran Allah ba ku lada ko ku kanku hukun an ba ba za ku karba ba yadda ne in kuna jin yaunin wanda ya ba ku a cikin kyautar da aka ba ku wa alamu ku san da cewa annallaha ganiyun hamid Allah madaukakin zargi maudati ne duk wannan yanda Allah yake zaburarsa da ku da cewa in za ku bada ku bada dan Allah sannan ku bada mai kyau ba wai dan Allah yana buƙatar abin in kun ba da zai amfani da shi a yana so dan ku samu cikakken lada a wajen mun gane kada wani yawa Allah madaukakin sarki tunanin cewa da Allah matsa cewa a bada mai kyau mun gane in kuɗin ne a bada da yawa ko a bada dan Allah cewa Allah ne zai amfani da shi a'a Allah yana so ne ku samu mene cikakken ladan ku a gobe kiyama in kuma ba wannan ba Allah madaukakin sarki na ta ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane ku ne talakawa ku ne masu bukata ya zuwa ga Allah a duniyar wannan a kullum aka wai gari wadi mana halittar da bata bukatar wani abu a wajen Allah a duka halittoci na duniya akwai wallahu huwal gani Allah ce ina sanar muku da shi Allah shine cikakken mawadaci wallahu huwal gani Allah madaukakin sarki shine cikakken mawadaci ma'ana shi Allah bai buƙatar komi a wajen halittocin sai dai su su buƙata a wajen shi kaga Allah ya nuna mana cewa duk wani abu a Qur'ani da Allah yake cewa ayi ko a bada ko a taimaka ko kada ayi in baka yi ba babu cutar da za ta samu Allah in kai kuma babu wani amfani da zai samu Allah a ƙarshe kenan duk abin da kani ne kanka ne kawai mani hita da ba inna ma ya hada dili na basi ubangiji madaukakin sarki sai ku san da cewa Allah shi ho mawadaci ne babu wani abu da kuka sani wanda Allah yake bukata shi a wadatai yake babu abin da bace hamidun kuma shi Allah shine wanda ya cancanta a gode mishi in kun kuna ga ku dari ne ku gode ba Allah to mutum dubu dari sun gode Allah kaga kina rashin godiyar ku ba abin da za ta rage ga Allah Allah madaukakin sarki ka dardar da na'am
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم نعم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ubangiji madaukakin sarki sai a shaifanu ya idu kuma alfakar shi wannan shaidancin da kuke gani wa yana muku alkawalin cewa in kuna ba da kyauta ko kuna hudda zakka to ku san da cewa fa tahiya zai tahiya talauci zai riske ku kaji dan isa ko in dai ka ce wai kai dan ka'ida ne wai kai uban yan imani ne kai uban masu tsoron Allah ne wai duk shekara daga tazo zaka hudda zakka shaidan ya ce wata ranka to ai ba da labarin to makiya fa a bangare guda sa ma dariya ma'ana dukiyar ka za ta kare mu kuma na sun guda ne ba ka gaishe mu me ba da wani shine yamhaqullahu riba wa yurdi sadaqat Allah yana shahiwa albarka a duk dukiyar da ake riba kuma Allah yana bunkasa dukiyar da ake bada sadaka ko ake taimaka bayan Allah yanzu anan shedan zaka ga sukan ta ka kare ta Allah ko Allah zaka ga sukan ta ka kare ta shedan to duk wani mai kudi in kudi ya kai mishi kudi to kaga shawarar da yake dauka kuma yaje wasu shawarar Allah dan Allah kai adalci Allah ya ce maka in kana yawan bada ni kuma zan mai doma kawai ma an baka dumin shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka bada na taimako gujiya sai ka bada haƙi ne ka bada dawa sai kayan sa ne ka bada wani abu ne ka bada wanda dan adam zai taimako Allah ya ce ina mai maka abin da ka bada kuma Allah shine mafi fitin masu arzika babu wani wanda zai arzika ka fiye da Allah kaga Allah ya nuna mu cewa kana bada yana mai doma wannan ban da ladafa a duniya ake magana in gaba da jika ɗari ba a dadewa Allah zai mai doma jika ɗari ba maganar lada bane ma kada ku dauka da aka cewa ma an faga da mijin ba huwa yukuli ku ya'ni min as-sawabi a'a abinda ka bada shi yanzu wannan ayat da na faɗi Allah ka gwada mata yanzu cikin wani wata muke shu'aban to ramadan in ya kama na gaba dan Allah farkon ramadan inda i kyautar kwamfule uku kaga ka ramadan ne wata kwamfule nawa Allah zai mai doma ba maganar kuɗi ba kayan na fusu sai in kayan ba kuɗi ba kayan gaba yanzu za ka ji an jira ka kara na yi goma kwamfule biyu a mota ba daga yi ne ba dole ki dai ai goma ya ka ba wanda zai tilasta mishi ai goma to amma mutane karfin imanin ne kake ga cewa in ka ba da dama ina da kwamfule goma in ba da uku sauran bakwai ni da nake so a ce a kaɗan ma ina da sha biyar ci kenan imanin ka ya sai saboda to kai kana maganar kana da kwamfule goma ko to wani shi kuma duka a rayuwar shi duka kwamfulan na shi bai huta ba biyar ko babu wani hudu ma gare shi ana kuma masu bigo yanzu dan Allah in kai imani yanzu mai kwamfule bi kaga bai damu ba kai kana da kwamfule goma kai kana ga cewa wai a abakan ka kai ne mai kaya kada ina kake da imani Musa ibn Umayr da shi da Kabbab ibn al-Aras a farko farkon musulunci dukan su kwamfule ne suka mallaka a rayuwar malam gari a kwamfule da yau in ya dauka wani da gaugawa ya koma gida ya wanke shi ka lura da karamin bante sai shiga cikin ɗaki in ya bushe ya sa saboda dan kaji jam'i ta bar shi ta sa ana haka kuma hali mutu ana dan Allah kuri ba gani mutane da kwamfule ashirin kunya ma baka yi wa kwamfule ashirin da Allah gani ina wannan farawa wannan namu wanda kwanan nan aka kama shi da kwamfule dubu wannan dan Allah ne zai ce wa Allah kuka kiya ta kalma ɗari biyar dan Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shi shedan kullun alƙawarin da yake muku in kuna ba da talauci zai rufe wa ya'murukum bil fahsha kuma yana umartar ku cewa ku more da kudin ku je yawon shakata Ingila ku je Amurka ku yi yawon bude ido amma bai rabu ka taimaka almajiri jika ya yarda ka dau hayar jirgi jika ɗari uku kadura ka je ingila ka kama otal ka kashe ɗan miliyan kuma ka sake biyan hallo kuɗin jirgi ka koma duk a wajen jona humoriya ta kai baka yi balahin gori amma in lokacin hudda zakai a kuɗin ka zaka hudda jika ashirin da biyar misali a miliyan guda ana hudda bensan gimil to wannan bensan gimil ne ya ce maka inda lissafa shekara goma inda da Allah bensan gimil bensan gimil kuwaje inda lissafa ka gani bensan gimil bensan gimil kuwaje in kana haka wata ran za ka miliyan kin take duka ne ba da ita ta kare to he dai a nan abin da ya manta bai gaya ma ba to in gaba da dansan ka milkin ta tafi shi kenan ko kuma ta komo sama da ita ma ko amma shi abin da yake nuna ma in duk shekara ta zo kana ba da dansan gimil to wata ran miliyan kin ma za a nema a rasa kaga ya shahi ma tunanin cewa Allah ya ma alƙawari in ka ba da dansan gimil kin za ta komo wannan abu ne wanda mutum ya aji hankalin shi zai gane misali da kuma wanda bai bai buƙatar wayo kawai imani ne zai huta ba komai bane zai huta ka kawai abin kawai imani wa ya amuru kun bil fahsha kuma yana umartar ku da cewa duk matan da ko gani in ta kai taka to ka san yanda zaka yi tunda kana da kuɗi kai amfani da ita duk wani abu wanda ya shafi bangaren riba ne kawai cita ba akwai ba astighfar inna allaha huwal ghafurur rahim ala ayama zai riga dama aiwa ya zamba jahi kuma Allah ne gafara ne kawai ka ci riba rika kawai tunda kana sallah kawai ko da yau jama'a aljanna dai shiga zaka yi kuma Allah ya ga dama ya yi ma wutar ma ya isa kawai ka ga wannan tunanin irka mana wuce a kasuwancin kai ka rika irka tutar mutane a bahon shinkawa ko a cikin karkan makaroni ko irka tutar mutane a awon wake ko a awon gujiya wanda za a sa miki tiya arba'in sa masa ishirin da tarayya za a yi su gani idan tiya ɗaya ko na abin yanzu kowa ma ba haka bai shi yan baka yi ba ma wajen mutane suna haka zai ta samu kwakwan lolo wa ya amuru kun bil fahasha jam'in yana umartar ku da duk wani abu wanda yake mai muni a wajen Allah wanda zunubi ya kai gunda kowane ɗaya daga ciki za a iya sa ka wuta to shedan zai rika umartar ka da cewa ka aikata ba abin da za a yi a gobe kiyama to kaga anan zaka gane cikin suratu fatir da Allah ce ya ayyuhan nasu inna wa'ada Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya ku mutane lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku yarda ba shaidan ya rude ku dangane da Allah kai ku bar shaidan wai rude ku wannan shaidan kin da kuke gani ma makin ku wallahi tallahi wannan abin da Allah ya faɗa a cikin suratu fatir wallahi abin wanda yake tabbata in kullu yanzu in kullu a rayuwar wannan zamu ta duniya ba abin da yake tashi ba abin da aka yi ba kari kamar zaben Allah duk wani abin da ya shafi bangaren aikin Allah ko ku zo a dan tattauna akan harkar addini ko a zo a diba a ga kaman a latijan waje a kowa na gaskiya yayi rauni bashi da wanda za su taimaka miki ya kamata a samu a ɗan haɗa kuɗi a taimaka miki idan ka kira mutane shawara ɗan aka yi ta wato ba wanda zai sake komawa a karo na biyu saboda wai an san nan ɓangaren ne ba da wani kuma ba da rama akan ɓangaren taimakon aikin Allah amma duk wani abu wanda ya shafi ɓangaren banza to ganin mutane a zo a tattauna za ka samu mutum fiye da ɗari amma akan aikin Allah ya kai sa za ku samu mutum ashirin ko ishirin da to kaga yan uwa ya kamata duk mu gyara shi shaidan kullum ne yake taimaka in ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi la ya kuma mutane kusan da cewa alƙawarin Allah gaskiya ne fa la tagurrannakum alhayatud dunya kar ku da wannan rayuwar ta duniya ta rude ku ma'ana duk wani abu da ka gani na jin daɗi a duniya mutum ne yake da jirgi bi ko yake da mota rabu ka bi ko yake da manyan gidaje ko yake da kaza Allah ta wallahi duk wannan banza ne kar ya rude ka kai dai tsaya akan bautar Allah kuma ka kare kanka daga saban Allah wala yagurrannakum billahi al-garur kuma kar ku bari shedan ya rude ku dangane da bin Allah wa ruda in an ce algururi a larabci a nuna ma abu kamar haka ne kuma a hakika ne shi ne algururi za a ga kamar rayuwar duniya morewa tana da daɗi idai amma a ƙarshe kuma wuyar ta shi daɗin yawa kuma da Allah ina amfanin wuya ta shi daɗi yawa kuma ban da wannan shi daɗin ƙariya ce ita kuma wuyar ba ta ƙarewa misali haka sa ka wutar jahannama a matsayin kawuri kana wuta baka wuta to tunda baka wuta kaga ai ka zo a banza kenan ko inna shaytana lakum aduwan wannan shaytan kin da nake baku labari maki ne a gare ku fattakhizuhu aduwa kuma ku rike shi a matsayin maki to kaman wata kila ka ce Allah to da ke yi sai shaytan yake mu ya Allah mu ma ya zame mu rike shi a matsayin maki yace inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir kawai shi shaytan yana kiran jama'a shi ne ya ire-iren shi wanda suke da tunanin shi kawai don su zama su tsaya shi zama a wuta shi ya tabbata shi dan wuta ne ɗari bisa ɗari Allah tsine miji albarka wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikuhum bil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa gurura shi Allah da ya kore shi daga aljanna je ka kai farfagan ta bangaren kida ne ka je ka hau dawakin naka ka ruɗe su wajen cewa su rike dukiya kan su taimaka Allah ya ce dan na baka uzuri daga duk kai farfagandin ka duk wanda ya bar ayinka ya bi tunanin ka Allah ya duka tare da sako to dan haka yan uwa duk wanda shedan yake sa miki cewa wai a kashe kuɗi akan saban Allah to ka san da cewa shedan makiyin ka ne kuma Allah ya ga ma kai ma Allah ya ce ka dau mara ta yaki da shedan babu abin da ya kamata kai yaki da shi na karshe wallahi kamar shedan saboda shi a karshe fa abin da yake so kawai inna ma yad'u hizbahu li yakunu shi kawai yana kiran jama'a shi ne dan su zamanto yan wuta a tare da shi Allah raba mu da kaidin shaidan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadala Allah shi kuma yana muku alƙawari in kuka ciye zakka ko sadaka ta tatawu'i ya muku alƙawari zai muku gafara ta musamman kuma zai muku fadala ma'ana zai ne do maka limitin dukiyar da gaba a gafara ta ma a sa ka aljanna dalilin ka hudda zakka dan Allah ko ka ciye su wani miskini dan Allah ko ta mace ta wanda mijinta ya mutu bata da mai taimaka mata ko sai a wanda ubansa ya mutu sun rasa gata eh kawai wata 1 miliyan ka biya musu kuɗin makaranta kake biya musu kuɗin kai kake ba su duk wani abu wanda za a musu wanda dai zai kare rayuwar su kansu koma yan iska Allah ya ce na ma alƙawari zan mai doma miliyan kinka kuma banda wannan na ma alƙawari gafara ta musamman daga waje na malam kadiba ga ana magana a Qur'ani mutane kuma yace na'am kuma yace ji aikata kuma Allah ya hore musu kuma suna da damar aikata eh ka rika tunani tsankanin abu guda biyu wai anya fa sun yi imani da ayar ko kuma a tsoro ne suke kasu talauci in ka ce ma tsoro ne nake kalin talauci to ai ayar yadda ta nuna mai ba da biya talauci ko ba haka ba ta nuna da haka ɗan ya kamata mu gane cewa duk abin da ka gani a cikin alkur'ani alhaqaiq ne a ba dai sayye ba ba gwado bane tabbata duk abin da ka gani a qur'ani na ka wadi wallahi dari bisa dari daidai kuma duk abin da ka ji an baka labari to abin ko bai zo ba tabbata abin ne zai zo shi wallahu wasi'un alim kuma Allah madaukakin sarki mai yalwal fadala ne ya ubangiji madaukakin sarki ya wadatu da dukkan duniya ma ne da su ne kudi in Allah ya ga dama kaga dukkan mutanen duniya yawan su na yanzu Allah ya ga dama ko ne ne da shi ne kudi a duniya a rasa talaka ɗaya ma kuma abin da ya bada a hakakin da na wadi kaman a ɗari ne a dau ɗaya a raba ta ɗari kuma a dau ɗaya a ba to shine abin da yake wajen Allah dukkan mutanen duniya di ba Allah ne da kowa ne kudi misali duka a tattara mutanen duniya kowa a bashi miliyar ɗari kowane mutum guda a wannan masallacin dukan mu kowa a bashi miliyar ɗari kuma duka mutanen da yanzu suke rayuwa a duniya kowa a bashi miliyar ɗari kaga kowa ya koma mai kuɗi kenan ko to abinda Allah ya ba misali ne kuma ba hakika ba kaman a ɗari ne aka ɗau ɗaya ita ma aka maida ta ɗari kuma a ɗarin aka ɗau ɗaya aka ba kun gani ina wannan sauran kuma to su ne hali yanzu yana jiran kuma waye ne so a bashi shi kuma ya kayu kamar yadda wani hadisi ya nuna mana ya ku yan adam da za ku tattara a guri guda tun daga farkon mutane har zuwa ƙarshe kowa ya faɗi bukatar shi kai mai kake so ni ina son jirgi da bila ɗari da mata kaza da miliyan kaza da kaza da kaza ka kare kuma jari ɗaya kai ma kai ma duka mutanen duniya tun daga farko har ƙarshe tun daga annaba adam har zuwa ƙarshen wanda za a haihuwa a busa ƙaho to ubangiji madaukakin sarki sai da dukkan ku kowanne daga cikin ku da na bashi abin da ya tambaya kuma in na baku kun san ne na baku in an kwatanta abin da yake wajena kaman a ɗau allura sai a tsoma ta a teku sai a hudo ta da me za ta zo da damshi ba za ta kai da ruwa ba za ta zo da lema to wannan lemar da ta zo Allah ya ce to shine iya abin da na ba ku ina wannan teku wanda aka zama allura to shine kuma sauran dukiya yanzu kuma su zo suwaye za su zo a basu bayan ya kare da ku kagan wannan allurar da aka tsoma aka zago shine iya abin da ya raba muku na tun daga farkon halitta annabi adam har zuwa ƙarshen wanda za a aiwa wanda akan su za ku zaɗau dan kasan kenan ma inda ku miyan bari wa ma inda Allah ba ka kenan tana ku mutane abin da yake wajen ku kare ne amma abin da yake wajen Allah da wannan ne Allah inna hadha la rizquna ma lahu min nafadin wannan abin da ko gani na aljanna ilaha mai tsayirin tuhurun makasura din wannan wallahi arzikin mai kuma ma lahu min nafadu wannan mutumin abin da aka bashi bai kariya ya san da cewa duk wanda aka sashi aljanna kawai moriya ce zai rike kuma ba ta yankewa a gaban ka za a yanka mutuwa da madan a kore ma kwankwanto a nuna ma cewa bakka mutuwa hal abada kaga mutuwa yadda ka ji labarin ta a duniya amma haka je lahira babu mutuwa to yan uwa ina ga za mu muna iya karasa fassara wani ayar ko ta tuka ko sauran mun dina ai kamata ba ku bar ta taje dai saboda ana so mutane a ba su dama su yi tambaye da tsayin sauran minti goma ko minti biyar ya kamata ko ko mana wani to babu matsala yan uwa eh eh wallahi ban lura wani kuma ba matsala yan uwa wa ma kana min sidiqin fa min Allah wa ma kana min khaba'in aw zalalin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum yan uwa wanda suka san sun zo da niyyar tambayoyi duk da alƙawarin da muka yi za a rika awa guda kenan zuwa rana ta yau kenan su dage da Allah su rubuto su mai ko kuma su zo su faɗi wajibi kenan ya rubuta dan saboda kowa a biya mishi bukatun shi lafiya ma abin da ya kamata a yawaita tambaya akan shi shine abin da ya shafi bangaren hukumce hukumce na azumin Ramadan ya kamata mutane kullum mu gane cewa azumin ramadan yana da daraja biya kuma ya kamata mutum dan adam a ce tambaye shi ta takaita akan azumin ramadan a wannan yanayin kira ta himu ta yanayin su bi hanaka allahumma rabbana wa bi hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh